الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyu ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama daga maka zuwa madina 1447 daidai da 27 ga watan bakwai miladiya ta 2025 kamar yadda muka samu haduwa a wannan majalisi mai albarka na musa bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin kutufu dawani sharhi na annuniyatul qahtani na Dr. Suhaimi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta baiti na goma da kuma baiti na goma sha ɗaya mun shiga baiti na sha biyu ma baiti na goma أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان anan ma kamar yadda muka ji bayani anan ma dai tawassuli malam yake yi zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar kamun kafa da kyawawan ayyukansa da kuma godiyarsa ga Allah madaukakin sarki bisa baiwa da ni'ima da Allah ta'ala ya masa wadda take mai tarin yawa ta daga ciki shine akwai halittar da aka yi masa da farko Allah ya halice shi kuma ya kyautata halittarsa ya halice shi cikin kyakkyawan zubi da kyakkyawan tsari sannan Allah madaukakin sarki kuma ya shiryar da shi zuwa ga shari'a ta gaskiya shine musulunci wannan abin ayi wa Allah madaukakin sarki godiya ne akan haka da haka malam sai ya tawassuli na farko da ainihin kyakkyawan aiki na yin godiya ga Allah kaga godiya ga Allah ibada ce da haka sai ya tawassuli da ita da kuma shiriya da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa sannan baiti na goma sha ɗaya an tallabi allamtani wa rahimtani wa ja'alta sadri wa iyal qur'an a yake cewa a nan ma dai yana sake lissafa irin falaloli da ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa kuma ya yi tawassuli da hakan da kyawawan ayyuka ta hanyar godewa ubangiji da itirafi da ni'imar da Allah ta'ala ya masa inda ya fifita shi da ilimi wanda ainihin wato shine wanda ilimi kuma shine mafi girman guziri da musulmi zai yi a rayuwarsa ta duniya domin da ilimi ne mutum zai fahimci musulunci zai kuma gane ina kafirci yake da ilimi mutum yake gane shiriya da bata da ilimi mutum yake shiriyar yake gane tauhidi da shirka da ilimi mutum yake fahimtar sunna da bid'a da ilimi duk ake gane gaskiya da kuma ƙarya da haka ilimi a wato wanda ake aiki da shi to kaman wani mizani ne wanda ake auna abubuwa da shi ana auna al'amura sai zamanto sai ga mutum yana tafiya ala basiratin in ya daga kafa ba zai ajiye ta ba sai ya ga ina ne zai ajiye ta kuma duk ilimi shine yake haskaka masa hakan da haka ilimi haske ne da yake haskaka mutum hanya kamar yadda al-Imam Malik ya faɗa laysal ilmu bi kathratir riwaya إنما العلم نور يضعه الله عز وجل في القلوب كما كما عند إمام الشافعي يفدا شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي sannan mun shiga baiti na goma sha biyu an tallazi a ta'amtani wa saƙaitani min gairi kasbi yadin wala dukkani ce kai ne wanda ka ciyar da ni ka kuma shayar da ni ba tare da tsururuci ko tsuwurwurcin hannu ba ba tare da kuma kanti ba to wannan shi ma dai ci gaba ne da i'tirafi da ni'imomin da Allah ta'ala ya masa da kuma tawassuli da wannan i'tirafin da kuma bayanin falalar da Allah ta'ala ya yi masa da ni'imomi masu girma wanda yana daga cikin sabubban amsa addu'a mutum ya yi itirafi da ni'imar da Allah ta'ala ya masa wannan yana daga cikin kuma daga cikin ni'imar shine akwai ciyar da shi akwai ciyarwa akwai shayarwa shi yasa yace anta alladhi at'amtani wa saqaitani ai huwa alladhi yut'imuni wa yasqin da aka kirga waɗannan falalolin da yi itirafi da su da kuma horewar da Allah ta'ala yi wa mutum wajen yi wa Allah ta'ala da'a wannan yana daga cikin manya-manya ko mafi girman abin da zai sadar da bawa zuwa ga samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala to mun tsaya gai daidai gabar da yake cewa min gairi kasbi yadin wala dukkani qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yace min gairi kasbi yadin wala dukkani wannan ya zama dangon baiti ko sadarar baiti ne na antal ladhi at'amtani wa saqaitani to ragowar karashin baitin shine min gairi kasbi yadin wala dukkani to me imam al-qahtani yake nufi anan da yace ya Allah kai ka ciyar da ni ya Allah madaukakin sarki kai ka shayar da ni ba tare da wahala da nayi da hannuna na samu ba ba kuma tare da nayi wani kasuwanci ta hanyar zuwa kasuwa in bude shago ba yadullu ala ahammiyati tawakkul anan malamin yana nuni akan mahimmancin tawakkali dogara ga Allah anan abin da yake nuna kenan ma'ana ba wai yana nufin karka tashi ka nema ba ba yana nufin karka je kasuwa kai kasuwanci ko ka bude shago ba wannan sababi ne amma wannan ba shi ke sa ka samu ba a'a wannan samun tawakkali ne dogara ga Allah madaukakin sarki fa idza azamta fa tawakkal ala Allah ka je ka bude shagon Allah ya ga dama har a tashi daga kasuwa ba za ka yi koskobo ba da haka shi zuwa kasuwar sababi ne na kila akwai yiwuwar kwastoma ya zo ya siyi kaya amma wane ne zai yi taufiki zuwa ga tuɗaɗo maka da koro maka kwastomomi ka zo kai ciniki ka samu kuɗi bayan ka fita da baka da baka yi cinikin ba ko baka da kuɗi Allah madaukakin sarki shi yake wannan da haka dogara ga Allah madaukakin sarki babinsa daban ruko da sababi shi ma babinsa daban ba malam yana nufin karka fita ko ina ba tunda in ka dogara ga Allah Allah shi zai baka shi zai ciyar da kai shi zai shayar da kai ba haka yake nufi ba yana nufin kai riko da sababi amma kar ka taba daukar riko da sababin shine lalle zai baka abin da ka je nema ina fata an gane mutum nawa ne ya nemi admission yana da requirement bai samu ba mutum nawa ne ya aika da CV dinsa wata ma'aikata duk ka'idar da ya kamata ya cika ya cika yana da duk abin da ake bukata amma ba dauke shi aiki ba kaga wannan ba zai yiwu ba ana cewa a kawo CV ya bar sibinsa a cikin gida ya ki kaiwa ya ce kawai ya dogara ga Allah in Allah ya yi kaddara zai samu aiki yana gida kawai za a zo a bashi ofa kaga wannan sai a ce gaskiya ya sabawa ka'idar Allah madaukakin sarki ta fatta ba sababa kai riko kai bi sababi ina fata an gane amma kuma riko da sababin ya je wani ma har an abin nan an cike form an yi kaza an kira interview kuma bai ji sunansa ba wannan sai ke nuna cewa Allah ta'ala shine yake yi da haka ya dullu ala ahammiyati tawakkul wa annahu bi manzilati ra's min al-jasad wannan gaba tana nuna mahimmancin tawakkali ka cokan ka dogara ga Allah madaukakin sarki kuma domin shi tawakkali yana matsayin kai ne a gangar jiki idan har mutum babu kai gangar jiki za ta ci gaba da rayuwa to shine kamar mutum ya rayu ba shi da tawakkali duk wanda ba shi da tawakkali to kamar mutum ne ba shi da kai sai gangar jiki kuma kai ka san wato mutum ba zai zama mutum ba sai da kai to da ka tawakkali mahimmancinsa ya kai kamar matsayin kai a gangar jiki ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli da dai a ce ku kuna tawakkali kuna dogara ga Allah madaukakin sarki dogaro da Allah na gaskiya ba dogaro ga Allah irin na malam bahaushe ba ba dogaro ga Allah irin ainihin wato na fatar baki ba ba ainihin wannan ba dogara ga Allah bi ma'anar kalima la razaqakum lalle da Allah ta'ala ya azurta ku kama yarzuqu tsaira kamar yadda Allah ta'ala yake azurta tsuntsu ta gado khimasan ya wayi gari khimasan yana ainihin wato jin yunwa wata ruhu bitsanan amma kuma ya dawo da yamma a ƙoshe cikinsa ya cika na fata an gane wannan kaga tawakkali ne wato inda za ka yi tawakkali irin na tsuntsu shi fa tsuntsu ka kalle shi kullum sai ya tashi sai kuma amma in ka kalle shi shi ma sai ya yi riko da sababi shine sai ya tashi sai ya kewaya a cikin kewayen Allah ta'ala yake cewa ci kaza hau kan kaza ci kaza Allah yake masa taufiki to inda za ka kalli rayuwar tsuntsu da ka huta da kanka inda za ka kalli rayuwar tsuntsu ka koyi darasi a rayuwar tsuntsu da bayan da za a auna ka ce jininka ya hau ta fata an gane inda za ka kalli rayuwar tsuntsu ka zauna ka yi dirasa a kan rayuwar tsuntsu da wani al'amari na duniya don baka same shi ba hankalinka ya daina tashi domin kasancewa ba ba abin da Allah ta'ala ya kaddara za ka samu da wani abu zai hana ka same shi sannan babu wani abu wanda Allah bai nufi ka same shi ba wata dabara da azanci da nema da fafutuka da zai sa ka samu ga dai tsuntsu babban misali zai wayi gari ba komai a cikin shekarsa kuma cikinsa empty yana jin yunwa amma da yake yana da tawakkali ya san Allah shine mai yi kuma Allah ya ce tashi kai riko da sababi da aka tsuntsu gashi ya tashi ba abin karin kumallo cikinsa ba komai amma haka yake tashi ya zagaya nan ya ga an yadda abu kaza ya tsatsaga ya hau kan wannan bishiyar ya ga wani abu ya ci ya ga wani kwaro ya caccake shi haka haka kankace me yanzu ka duba ka kalli gizo-gizo ta rana da wani masani ke ta bayani yake magana game da dirasa da ya akan gizo-gizo yace kana ganin wannan ɗan sakar da yake yi riko da sababi ne fa kai ka ɗauka wai gida yayi akwai auhanal buyut wa inna auhanal buyut la baitul ankabut Allah ya ce ai gida mafi rauni shine gidan gizo-gizo aka ɗauka shi yayi wannan a'a wannan sakar da yayi tarko ne shi yasa suka ce Allah ya masa wani wata ilhama sai zamanto wannan sakar da yake yi in ka kalle shi wani lokaci duk abin da ya dan taba yana ji in wani kwaro ko wani kuda ko abin nan ya dan taba ragar yana ji su saboda haka in Allah ya yi wannan kudan shi ne daga cikin arzikin da shi wannan gizagizan zai samu sai ya dabaibaye wannan a wato kudan da wannan sakar kuma da wannan sakar sai ga ya jawo shi in ya jawo shi ya je an ce yana da wani abu a bakinsa kamar allura sai ya tsikara ya zuke ruwan wannan kudan shi kenan kawai sai ya sake shi sai ga ga kuda a cikin gidan gidan gizo-gizo ya mutu haka in ka kalli kudan zuma shi ma wani da ya yi dirasa akan kudan zuma in ka ji yadda Allah maɗaukakin sa sun makuli min kulli thamarati fasuluki subula rabbiki zulula to duk wa'annan abubuwan ga su nan kaga ba mutane bane waɗanda Allah ya karrama su ya ba su basira ya ba su tunani ya ba su hankali ya aiko musu annaba ya sauka musu da littattafai ya sa suna da ilimi suna zuwa makaranta ba wayancan fa dabbobi ne kawai suke rayuwarsu Allah bai hana su abinci ba sai kai dan adam da ya karrama ka ya baka basira ya baka fikira ya baka kaza Allah baya haka da aka rabanka ba zai wuce ka ba shi yasa da zaka yi dogara ga Allah irin dogaro irin na gaskiya irin na tsuntsu to da Allah ya azurta ka kamar yadda Allah ta'ala yake azurta tsuntsu ya wayi gari da yana jin yunwa amma da yamma ya dawo cikin sa koshe wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaice shi hadisi na 205 Imam Tirmidhi ma ya ruwaito shi hadisi na 2344 Ibn Majah hadisi na 4164 hadisin Umar ibn al-Khattab ne رضي الله عنه وقال الترمذي حسن صحيح وصحاه الألباني في صحيحة شيخ ناصر الدين الألباني يا إنجن تونا حديثي أسكن سلسلة الصحيحة حديثي ندري أكدا غوما ولا يفهم في من قول الناظم amma karfa a fahimci maganar imamul qahtani min gairi kasbin min gairi kasbi yadin wala dukkani da yace ba tare da nema na hannuna ba gumin hannuna ba ba tare da kuma bude shago ba kar a fahimci wannan maganar annal insana kamar imamul qahtani yana nufin mutum ya jilisu zai yi zamansa wa yaqba'u fi baitihi wa yaqba'u fi baitihi ya lazumci gidansa ya zama baya zuwa ko ina kowa ya fice yan kasuwa su fita ma'aikata su fita yan kwadago su fice yan makaranta su fice kowa ya fice shi kuma ya lazumci gidansa dunatti khadi ai asbabin rizki ba tare da ya kama hanyar samun arziki ba ba tare da riko da wani sababi na samun arziki ba fala ya ba su an asbabi talabin rizki ta hanyar kaga mutum baya wani bincike da lalubar wasu sabubba wasu hanyoyi na neman na samu na neman arziki fa inna zalika to in mutum ya fahimci haka to gaskiya mukhalifun lishari wannan ya saba wa shari'a ya saba wa shari'a mutum ya dauka ana nufin kawai kada ya riko da kowane irin sababi ya yi zamansa a cikin ɗaki ya yi zamansa a cikin gida baya aikin fari ko na baki wannan ba shi ake nufi min gairi kasmi yadin wala dukani ba haka imamul kahatsani yake nufi ba fassama ula tumɗiru zahaban wala fidda ka san dai sama ba ta ruwan kuɗi ballanta za ka ce to ga hadari nan dai ya, ya to koda tana ruwan kuɗi dai ina zaton in ruwa ya barke na kuɗi ina jin sai ka fita ko ruwa a ɗaki ake yi ko a waje na'am to ko da ruwan kuɗi ake yi kai ka san sai ka jike dole sai ka dinga zuwa kana ciko bokiti kana dawowa kana juyewa kana kuma komawa haka ne ko ba haka bane shi ma haka sai ka wahala an fahimta to ballantana sama tana saukar da arziki ne na sai an tashi an jajirce an yi gumi an shiga an fita sannan a samu Allah zai saukar da arziki daga sama a malala ruwan sama wato mutane waɗanda suke jarumai masu kuzari su fantsama masu noma su tafi su yi noma masu kiwo na yin kiwo na fata gane da haka sama bata ruwan zinare wala fidda bata ruwan kuma azurfa fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ya kula Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa idza qudiyatis salatu idan an idar da sallah an gama sallah fantashiru fil ardi fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard idan ainihin wato aka idar da sallah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah to sai kuma ku watsu a ban kasa shine intishar wato kaga hatta ranar juma'a ba wata rana da aka ce wai kakka fita a ce wai arna ba sa fita ran juma'a a ranar lahadi wai idin su ne kai ma ran juma'a ba in baka da kwastomomi zaman ka amma kaka kala musulunci ba ka da baki da suke zuwa ranar juma'a da haka sai kake tafiya masallaci ran juma'a ba ka zuwa ka buɗe shago wannan wata matsala ce taka wanda shi kuma kwastomominsa suna zuwa ran juma'a bai saba wa Allah bai tafiya buɗe shagonsa cewa akai kawai da zarar idanu diya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah da zarar an yi kiran sallah kowa ya rufe shago kuma a tafi wajen neman yardar Allah arzikin shi ma ya wajen Allah yake wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun Allah ta'ala ce fa idza qudiyatis salatu kuma an yi sallar juma'a an yi hudu ba an gama an yi komai sai Allah ta'ala ce fantashiru fil ard amma in kai daga safa zuwa sallar juma'a ka gama cin kasuwanka kana iya daga juma'a ka tawo gida amma kuma ana nufin cewa bayan an yi sallah an sha ruwa a koma gona an gane ko da aka a sake fantsama a je a nema wabtagu min fadlillah ku nema daga falalar Allah da aka dan kasuwa ya koma ya bude shagonsa a cigaba da kasuwanci ma'aikaci a koma ofis a cigaba da aikin ofis dan kwadago lebura da ya fara aiki juma'a ta zo aka katse sallar juma'a wato aka katse aiki aka tafi sallar juma'a in an dawo a cire kayan da aka sa na zuwa sallar juma'a a mayar da kayan aiki makanike ya mai da kayansa na masu abin nan mai magini ya mai da kayansa na gini ya ci gaba da aiki wabtagu min fadlillah suna fata an gane suratul juma'a aya ta goma to kaga anan babu wannan ayar ba ta goyon bayan rago yawa babu wata aya ta rago a cikin alkur'ani babu ita an fahimta ko wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wabtagu ma kataba Allahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku me Allah ya rubuta muku neman arziki wabtagu ku nema Allah ta'ala ya ce kuma zan ba ku ay min adh-dhurriyyati war-rizq ma'ana wabtagu min fadlillahi ku nema daga falalar Allah ai minar zurriya na zurriya wannan tana cikin falala da Allah ta'ala ce in kai aure sai ce wabtagu min fadli wa wabtagu ma kataba Allahu lakum nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum annashitum wa qaddimu li anfusikum an gane ko har zuwa inda yace wabtagu ma kataba Allahu lakum wato ku nemi abin da Allah ta'ala ya rubuta muku ai minar zurriya na zurriya kan kayan aure daga cikin fikihun yin aure shine akwai neman zurriya war rizqi da kuma arziki wa yaqulu Allahu jalla wa ala wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah kaga wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wa akharuna kuma fa yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah kaga waltakum minkum ummatun kadda atari a masallaci waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar lalle a samu wasu su rike wannan bangara ina fata an gane yawa sannan kuma wasu su fara yin safara suna yin fatauci a ban ƙasa yabtaguna min fadlillah shine wa akharuna wasu kuma yadribuna fil ardi suna yin fatauci a ban kasa daga nan garin zuwa nan garin daga nan kasa zuwa nan kasar yabtaguna min fadlillah suna nema daga falalar Allah suna nema daga falalar Allah suratul muzammil yabtaguna min fadlillah suna nema daga falalar Allah fa talabur rizqi wasu fi zalika neman arziki da fafutuka wajen neman arziki min sunanil anbiya wal mursalina wannan na daga cikin sunnonin annabawa da manzanni yana daga cikin sunnonin annabawa da manzannin Allah ina fata gane babu wani annabi wanda yake zaman ainin a kawo masa sadaka ya ci babu babu wani annabi da ba shi da aikin yi ba shi da sana'a ka karanta tarihi duk zaka ji haka annabuwa ne kaza ne annabuwa ne kaza ne annabuwa ne yana aiki iri kaza ko sana'a iri kaza idan har annabawa duk da darajar su da daukakar su suna shiga kasuwanni suna yin aikace aikace irin na sana'o'in hannu irin su kira irin su noma irin su kiwo irin su dinki irin su su ko farauta alagabata malan kai ya za ka zauna idan duk annabawa suna shiga ana damawa da su a irin waɗannan ayyuka na yau da kullum don neman abin da mutum zai kare mutuncinsa da na iyalansa ai babu dalilin da zai sa ka zauna ƙasƙanci ya baibaye ka babu dalilin da zai sa ka zauna wulakanci ya maka katutu a rena ka a gida a rena ka a unguwa a dinga abu a cikin yan uwa ba a sa ka kuma kai ta mita ba ka ba da gudunmawa ko ta komai kai parasite ne to wa zai shawara da kai mutum ya ta kumfan baki ba a shawara da shi to amma in ba ka kai kai konzuma ne shi wanda kaga ana shawara da shi ba lezi ba ne ba malalaci ba ne tashi ya yi kokari yake shiga ya fita yawa an san cewa an shawara da shi shawararsa mai kawo wuta ce shi ya san yadda ake kokari a je a nemo duk ya san yadda za a yi in kuɗi ake so a yi rezin ya san yadda za a yi abun nan amma kai ka bari sai an zo budget za a kashe to sai a nemo ka a ce ka raka sahaji a kasuwa za su yi siyayya wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa la an ya'khudha ahadukum hablahu yace wallahi ɗaya daga cikin ku ya dauki igiyarsa fa ya hatadiba ala zahrihi ya je yayo itace ya sawo itace ya dauko a gadan bayansa ya zo ya siyar ya biya wa kansa bukata khairul lahu shi ya fiye masa alkhairi min an yatiya rajulan fiye da ya je wajen wani mutum fa yas'aluhu ya roƙe shi a abahu abu mana'ahu ya bashi ko ya hana shi babu kaskantacciyar sana'a irin bara irin roƙo irin maula da tumasanci wannan kaskanci ne na fata an gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi da mutum yayi wannan gara ya dauki igiya ya je gara mutum yayi kwadago mutum ya je ya leburanci mutum ya je ya aikin karfi yayi gumi hannunsa ya kanta shi kansa zai fi jin daɗin abin da ya zo zai ci iyalansa za su fi alfahari da wannan sama da a dinga kawo musu rahoton ai mijinsu yawon maula yake ko ya kawo abinci mai kyau in ta tuno ta hanyar da ya samu abincin a wulakanci sai da aka gaya ma bagan magana tunda duk mai irin wannan yana jurewa wulakanci ba zai iya jurewa gwagwarmaya yau da kullum ba amma zai iya jurewa wulakanci a bashe wajen awa biyu uku a banza da shi a gaggaya ma bakaken maganganu kai ba satin da ya wuce ma ka zo ka ce kaza ka alaji da hakuri za a yi wallahi hakuri za a yi mutum ya ta kwantar da kai ya ta karɓar kaskanci da wulakanci saboda ɗan abin da za a bashi wanda ba zai yanke masa ainihin wato talaucinsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya mu zama ƴan gwagwarmaya wajen ƙoƙarin neman na kanmu duk wanda zai taimake ka ga akan hanya kake ba jiran kake ba wai zaman jiran ya taimake ka kake ba in zai taimaka ma a sana'a ka zai taimaka maka a aikin ka zai taimaka maka to dai ba ba wulakanci a inda kake a inda kake da kwarewa yazo zai taimaka maka Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisi na 1470 hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda fala budda ya Abdullahi min al-amal ya kai bawan Allah lalle babu makawa sai an tashi an yayi ki yawa lalle sai an tashi an yayi ki no put for lazy man an gane ko yawa da haka lalle lalle a tashi a nema musamman yan uwa matasa tashi ba wani zaman kashe wando mai yanda wani malami ya ce a Najeriya ne zaka samu mutum ya shekara 25 wai har yanzu ci da shi ake har yanzu ba a yaye shi ba ba shi da sana'a shi ma ya dawo ya je makaranta ya dawo zuwa zai akwai kwanansa a gidansu kuma kila kana iya ce a najeriya ma a arewa shi ne ai amma ina ganin kudu ai ba su yarda da irin wannan tsarin ba shi sa za a ga mutum ya saba da fafutuka tun kafin ma ya kai munzalin sosai ya zama dan gwagwarmaya din amma nan mutum an sangarta shi ya je ya yi university kuma ya dawo dai yana cikin har yanzu yana cikin yana cikin local government bai ji cewa a wai har yanzu yana nan kuma sannan yana ta mita ba sabon ma'aiki ba na ba ta an gane to shi yasa lalle lalle a tashi a yi aiki wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam man akma akala ahadun da'aman qattu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum bai ci abinci ba da ɗai khairan abincin da ya fi alheri min an yi akula min amal yadihi sama da mutum ya ci gumin hannunsa kuma ka kula duk abin da yake gumin hannunka ne kafin kaffa kaffa da shi kafi kula da shi yanzu ka ɗauki yaro kawai ka ɗauki sabo waya ka bashi ko kuma mata matan mu haka siyo sabo waya ka bata a ganta a hannun yara za a ganta an daddauje ta za a ce kaza ya fashe za a ce gurin point charging point amma in ta lalace ka ki siya ta hada kuɗi ta siya za a ga yadda ake tattali wani bawan Allah da ya siyo plus sai a ce awali ya fasa shi sani ya fasa waye ya fasa sai ya fushi ya daina siya ya daina siya sai ta haihu ana son ruwan dumi ce wallah ba zai siya ba ta fushi sai ta siya ya fi shekara bai fashe ya ce wasu awali ba sa ganin plus din nasu wannan yana nuna maka cewa in kai ka nema ka fi gane kimar abin da ka nema kai ka san irin wahalar da kai ka sha ka samu wa inna nabiyallahi dawud alaihi salam kuma hakika annabin Allah Dawud alaihi salam kana ya akulu min amali yadi ya kasance yana cin gumin hannunsa wani hadithin shi ma Imam Bukhari ya roce shi hadithi na dubu biyu da saba'in da biyar hadithin Miqdam ibn Ma'adi Karib wa qawluhu alaihi salatu wassalam da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba'atha Allahu nabiyyan Allah bai aiko wani annabi ba illa ra'al ganama ba ce wannan annabin yayi kiwon dabbobi faqala ashabuhu sahabbansa suka ce wa anta ya rasulullah wa anta hadda kai ya ma'aikin Allah kai ma kai kiwon dabbobi faqala na'am manzo Allah ya ce kware kuwa kuntu ara'aha na kasance ni ma nayi kiwon dabbobi ala qarari li ahli makkah saboda wasu ‘yan kwandaloli ko ‘yan tarare ko kuɗaɗe da ake bani kuma dabbobin na mutanen makka ne ba nasa ba ne irin wata sana'a da ake cewa a sako sunan sana'a kenan a sako ma'ana da ya zo nan kofar gidan sai ce a sako su sun gane inkiyar suna da dabbobinsu ga dabbobi ba mai kiwo ga mai kiwo ba dabbobi shi kenan za a yi ba gori ba alfarma kuka yi min ba in kuna ganin ba kokari nake ba ku je ku kai dabbobin ku ciwo da kanku da haka babu reni zuwa ne in yi wahala ku biya ni sai ga an kwanto dabbobin gidan nan sai ya kada su ya tafi can gidan ma akwai in yaje sai ce a sako nan ma sai a sako sai ya tattara dabbobin mutane sai ya kada su ciwo in an je aka yi kiwo yamma tun ya dawo dama ka san dabba ta san gidansu duk wanda aka zo kofa gidan sai su shige in sun shige sai ya ce ya dawo sai a miƙo masa kuɗin aikinsa sai ya ƙara gaba zuwa ainihin wato da ya gama sai ga kudade ya samu yan kudade sai yi bukacinsa shikenan gobe ma sai a sake koma annabi sallallahu alaihi wasallama fa yace yayi irin wannan sana'ar amma ka ce wai kai kana rena sana'a kabi mutum yana tun wannan nawa ake samu nawa ake samu ta abu babu ai ai malam bahaushe ya ce guntun gatarinka ya fi sari ka bani in ka rena ta ba rena ya kamata kai baka ci gaba da yin ta kuma ka ci gaba da dagewa wajen neman wadda ta fita ran da Allah ta'ala ya sa akan hanyar fafutukanka sai ka samu wadda ta fi waccan sai ka ajiye wannan sai ka koma kan waccan amma sai ga mutum ya aje ya dawo ya kuma zama a gida ka ta hayi wani ya kai wata wani Allah waya wata fa kaza ake bani kawai idan an mai da mutum dan wahala shi kenan sai in je kawai a wata a bani kaza to yanzu me kake a kawai dai an yi gara wannan zaman kawai saboda ana ciyar da shi a gidansu wannan hadithi imam al-bukhari ya ruwace shi hadithi na 2262 hadithin abi huraira radiyallahu anhu wa hatta an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala al-amali annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummarsa akan aiki wal kaddi da wahala sha wahala wa ɗalabil kasbil halal da neman halal neman arziki na halal wal anbiya'u annabawan Allah minhum man kana sani'an a cikin su akwai mai sana'a wa minhum man kana najjaran a cikin su akwai kafinta aw haddadan ko makeri wa minhum man yas'a fi dalabir rizqi a cikin su akwai mai fatauci mai tafiya da fafutuka wajen neman arziki wa kaza sahabatu radiyallahu anhum haka in ka karanta tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yadda minhumut tajiru a cikin su akwai dan kasuwa wa minhumul fallahu a cikin su akwai manomi wa minhumul muzari'u a cikin su akwai mai yin shuka shi ba shi da gona amma zai zo ya maka kwadago ya bare ma a biya shi wa haka za sunnatullahi fi khalqihi haka sunnar Allah take gudana cikin halittarsa bayan bagilil muslim dan haka ya kamaci musulmi an yas'a yayi fafutuka fi dalabin rizqil halal wajen neman arziki na halal wa an yajid wa an yajidda kuma ya dage fi zalika cikin hakan bi sharɗi da sharaɗin Allah ya tsaga hada sa'i kada wannan fafutuka ta ƙetare iyaka alama aujaba Allahu alaihi kada ta sa shi ya ƙetare iyaka akan abin da Allah ya wajabta a kansa min fi'il ma'amurat na aikata abubuwan da aka yi umarni kada sana'arsa ta hana shi bin umarnin Allah lokacin sallah yayi ya ƙeta shi yayi sallah lokacin fitar da haƙƙin Allah na zakka yayi ya ƙeme mai ki fitarwa a kada fafutuka da neman da yake ya sa shi ya ki yin abin da Allah ya wajabta masa wa tarkil mahzurat da kuma barin abin da Allah ta'ala ya haramta lalle cikin neman ya sani akwai abubuwan da Allah ya haramta a wannan neman nasa matsayinsa na dan kasuwa ko ma'aikaci ko dan kwadago to ya kiyaye waɗannan wa inna ma qasada al-musannifu abinda mawallafi yake nufi Imam al-Qahtani anna al-arzaqa bi yadillah lalle al-arzaqa ya dawo wannan yaran anna al-arzaqa bi yadillah lalle ainin al-arzaqa arzuka bi yadillahi subhanahu wa ta'ala suna hannun Allah subhanahu wa ta'ala arziki gaba ɗaya yana hannun Allah فالله تبارك وتعالى هو الذي يعطي ويمنع الله سبحانه وتعالى شيني مي بايروا كما شيني مي هناوا وليس الغنى دليل محبة الله تعالى ولا الفقر دليل كراهية الله تعالى للفقير wai wadata ba dalili bane na Allah ya so mutum saboda wadatarsa kamar yadda talauci ba dalili bane na Allah ya ki talaka ina fata an gane yawa ya koma can wajen injiniya ya je ya zauna je ka can wajen injiniya ka je ka zauna ina fata an gane bal rubbaman akasal amru ahyana yace kai wani lokaci ma akasin haka ne yake faruwa kaga mutum Allah ya so shi kuma talaka ne kaga Allah ya ƙi shi kuma mawadaci ne ko kaga ga wadatar kuma shi Allah yake so ga talaka ga talauci kuma ga kin Allah Allah baya son sa yanzu ana samun akasi saboda haka shi Allah madaukakin sarki ma'aunin sa ba wadata yake kallo ba da haka ya zama yana son mawadata talakawa kuma baya son su Allah ba Allah ta'ala ba haka kaidar sa take ba lidhalika takallama ba'd an-nas dan haka wasu daga cikin malamai suka tattauna fi ayyas sinfaini afdalu a cikin waɗannan simfin mutane waɗannan samfurin mutane guda biyu wa ya fi falala a cikinsu alganiyu shakiru amil faƙiru sabiru wa ya fi falala a wajen Allah shin mai kuɗi mai godiya ga Allah mawadaci mai godiya ga Allah ko kuma talaka mai haƙuri da Allah ta'ala mai haƙuri da jarabawa da Allah ya masa talauci wai shin a cikin wayannan mutum bin wa ya fi falala wannan ga wadata galibi ba a fiye samun wadata ta haɗu da godiya ga Allah ba ba a fiye samun talauci ya haɗu da haƙuri ba to in aka samu ga mawadaci ga godiya ga Allah ga matalauci ga haƙuri da jarabawa da Allah ya sa shi a ciki a cikin su wa ya fi falala وهذه المسألة wannan mas'ala ara annaha min fudulil ilm ina ganin wannan tana daga cikin rarar ilimi ba ta cikin matsala da za a zo a yi ta debate a yi ta tattaunawa wannan ya ce a talaka mai haƙuri wannan ya ce a mai kuɗi mai godiya ya ce wannan yana daga cikin riba kafa a ilimi fa kullun domin kowannensu sayutihi Allahu azza wa jalla min fadlihi ba da dadewa ba Allah ta'ala zai bashi daga falalarsa walidhalika dan haka ne ma lamma ja'a fuqara'us sahabati ila annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da talakawan sahabbai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu suka ce dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wan na'imil muqim suka ce ya makin Allah mawadata ma'a masu hannu da shuni ma'abota wadata sun tafi da darajoji madaukaka sun kwashe ni'ima madawwamiya ni'ima wadda take mazauniya faqala wa ma zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ce me kenan kuke nufi menene hakan kenan qalu suka ce to yusalluna kama nusalli amma kin Allah masu kudin nan mawadatan nan masu hannu da shunin nan suna sallah kamar yadda muke sallah inda muna sallah su ba sa sallah to mun san insha Allah su su ji dadi a nan mu ma ji dadi a can to amma inda matsalar take su musulmi ne mu musulmi ne suna sallah kamar yadda muke sallah waya sumuna kama na sumu suna azumi yadda muke azumi waya tasaddaquna suna yin sadaka wala na tasaddaqu mu kuma ba ma yin sadaka saboda ba mu da wadatar da zamu yi sadaka bal ma an tashi ba da sadakan mu suke bawa wa yu'tiquna suna yanta bayi a rana ɗin sai ga mutum ya yanta bayi hamsin bayi ɗari wala nu'tiqu mu kuma ba mu da abin da zamu yanta bayi ya ma'aikin Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da hankalin wayannan sahabbai yace afala uallimukum shay'an in banda abunku ai sai kun kun kwantar da hankali sai in sanar da ku wani abu to dirikuna bihi man sabaqakum da za ku kamo wayanda suka tsere muku wa tasbiquna bihi man ba'dakum ku tsere wa wayanda suke bayan ku wala yakunu ahadun afdala minkum kuma ba za a samu wanda afdalu minkum da yafi ku falala ba illa man sana'a mithla ma sana'atum sai fa wanda ya aikata irin abin da kuka aikata qalu bala ya rasulullah suka ce eh muna so a sanar da mu ya ma'aikin Allah gaya mana qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marra manzo Allah ya ce to ku yi tasbihi ku ce subhanallah wa tukabbiruna ku yi takbiri ku ce Allahu akbar wa tahmaduna ku yi tahmidi ku ce alhamdulillah dubura kulli salatin bayan kowace sallah salatan wa salatina marra sau talatin da uku uku qala abu salih abu salih ne sammani yace faraja a fuqara'ul muhajirina sai ga talakawan nan dai cikin muhajirai sun kuma dawowa ila rasulillah zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mithlahu ya maikin Allah ƴan uwan nan namu fa masu hannu da shuni sun ji wato abinda ka gaya mana sun ji abinda ainihin wato muke yi su ma sun zo suna aikatawa kamar irin yadda muke aikatawa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء manzo Allah ya ce sai ku yakuri wannan falala ce ta Allah yana ba da ita ga wanda ya ga dama ya sa mutum gashi mawadaci mai kula da addini mai taimako mai kula da haƙoƙin Allah wannan falala ce daga Allah ina fata an gane wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 2262 hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu fala atirada ala qadarillah yi azza wa jalla da haka babu sauran inkari akan kaddarar Allah mai girma da daukaka in Allah cikin kaddarar ka wadata ya saka to ka sani jarrabawa ce idan cikin kaddarar ka talauci ne ba mai iya fitar da kai sai shi kuma kaddarar ka ya rubuta maka haka ba yanda za a yi hikimar Allah ta saba kowa ya zama mai kuɗi wannan ta saba da hikimar Allah ba zai yiwu ba kowa ya zama mai kuɗi duk da cewa kowa burinsa ya zama mai kuɗi a ko wanda zai zama mai kuɗi akwai wanda zai zama mai rufin asiri akwai kuma wanda zai zama to mai daraja ta ƙasa haka Allah yake so ya ganmu haka kuma tun da ya halicci duniya haka ake tafiya na fata an gane amma wannan ba dalili bane na ka rungume hannunka a ka tashi ka nema da Allah kana daga cikin wanda za ku hau daraja ta ɗaya in ka ƙi yin ƙwazo sai ganka a daraja ta biyu ko kuma a daraja ta ƙarshe kuma ka dinga ganin iya kaddara kake na kila hadda kuma hadda lalace kila da ka dan sake motsawa fiye da motsawa da kai da to cikin kaddara ka kila akwai hawa martaba ta sama ina fata an gane qul allahumma malikal mulk kace allahumma ya allah malikal mulki kai ne mai bada mulki tutil mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda kaga dama ba wanda ka so ba wannan cewa kana ba da mulki ga wanda ka so kuskure kana ba da mulki ga wanda kaga dama da haka ba soyayya ce take sa Allah ya ba mutum mulki ba ganin damar Allah ne shi yasa zai iya ba wanda ya cancanta zai iya ba wanda bai cancanta ba wannan duk yana cikin ganin damarsa kuma yana cikin jarabawarsa ko ya ba wa mutumin kirki dan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka matsayinsa ya daraja ya wato ya bashi daraja maɗaukakiya sannan waɗanda yake mulka su ji daɗi in Allah ta'ala ya ga dama don ya kama shi ya damƙe shi da zunubinsa da kuma laifin waɗanda ake shugabanta sai a basu wanda yake ba na garba da aka ganin damar Allah ne sai ta Allah ta'ala ya ba da mulki ga wanda ya ga dama. wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma ya Allah kai kake kwace mulki daga hannun wanda kaga dama annazu fuzgewa kenan ka taɓa ganin mai mulkin da yace naga jungo ko dai a fuzge ta hanyar dauke ransa ko a fuzge ta hanyar tenuwarsa ta kare kuma shi ma inda yanda za a yi abin nan a sake amendment a sake waye a wajen zai yi ina fata an gane da haka Allah madaukakin sarki shi yake kwace mulki daga hannun wanda ya ga dama wato izzu man tasha ya Allah kai kake ɗaukaka wanda ka ga dama wato zillu man tasha kai kake kaskantar da wanda ka ga dama biyadika alkhairu alheri di yana hannunka innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah kai ne mai cikakken iko akan komai suratu ali imran aya ta 26 fal khulasatu dunkulallan zance bacci yake kwana biyu ai jiya ma da yazo bacci yayi ta yi fal khulasatu dunkulallan zance annahu yanbaghi ya kamata an yi humala ma fi kalamin salafi min idlakin alama fihi min taqayidin dunkulallen zance ya kamata a ɗauki abin da ke cikin maganganun magabata in suka saki kalma to a nemi wani abu wanda ya tsuke faɗin ma'anarta yanzu kaga shi imamul kahatsani ya ce min gairi kasbiyadin wala dukkani amma gashi mun samu ayoyi masu yawa da hadisai da suka nuna ba haka yake nufi ba ba yana nufin mutum ya naɗa hannu ya ki neman komai ya zauna ba sai ya je ya buɗe shago ba haka yake nufi ba shi sa sai malam Dr. Suhaimi yake cewa a dunkulallen zance duk wannan bayanin shine ya kamata an yi humala ma fi kalamin salafi min idlakin duk wata magana da aka same ta ta salaf wadda suka wawaita ta ma'ana suka yi idilakin ta ba tare suka mato suka sake ta ba su yi mata wani da baibayi ba to a nemo ma fihi min taqayidin in akwai wasu maganganun ko cikin nusus da za su yi wannan magana ta magabata kaidi su yi mata da baibayi to haka ya kamata a fassara maganar waɗancan magabata da suka saki wannan magana tasu da abin da ya mata kaidi ko cikin ayoyin alkur'ani ko hadisi ko kuma wasu maganganun magabata din wannazimu mawaƙin wannan littafi na na nuniya imam al-qahtani laysa mimman yarar rukuna ila naumi was-sukuna ila di'ati war-rahatu wa adam al-amal baya cikin mutanen da suke ganin dacewar ar-rukuna ila naumi karkata zuwa bacci was-sukuna ila di'ati da kuma natsuwa ila da'ati zuwa ga wato sharholiya da jin daɗin rayuwa warrahati da hutu wa adamil amali da rashin yin aiki baya cikin wanda suke ganin haka baya cikin wanda suke ganin kawai mutum ya zama dan hutu irin wanda ake faɗa daga bacci sai kawai mutum ya je ya samu ainihin wato rayuwa inda za a yi sharholiya a kashe kuɗi shi bai iya samuwa ba amma za a kashe su yana nan a gaba gaba da kuma hutu da rashin tashi a aiki a nema to wannan baya daga cikin abin da al'imamul kahatsani yake goyon baya ta dullu laka abiyatun saufatati yake cewa ba da daɗewa ba wasu baitocin za su zo nan gaba wanda za su nuna maka hakan tati waɗanda za su zo walakin nahu yunabbihu sai dai a wannan baitin da muka karanta min gairi kasbi yadin wala dukani imamul kahatsani yana faɗakarwa ne ila ahammiyatul iman zuwa ga mahimmancin yin imani bi annal arzaka bi yadillahi subhanahu wata'ala shi abinda kawai sa ya kawo maka wannan baitin kenan ka yadda ka karfafa imaninka akan cewa arziki gabaki ɗayansa yana hannun Allah subhanahu wata'ala yarzuqu man yasha yana azurta wanda ya ga dama bi fadlihi da falalarsa wa yahrumu man yasha yakan haramta wa wanda ya ga dama bi adalihi da adalcinsa wala ya zulimu rabbuka ahadan ubangijinka bai zalintar kowa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun ciban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh